وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب أبن يزور تفسير سورة التحريم حدثنا عبد بن عمير اخبرنا عبد الرزاق عما عمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول ناجي عبد بن عباس الله ya kare yadda a gare su yana cewa لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
ban gushe ba ina mai matukar kwaɗayi akan in tambayi sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi anil عن امرأتين daga mata biyu من أزواج النبي صلى الله عليه daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama التي قال الله عز وجل wanda ubangiji ya faɗa a haƙƙinsu إن تتوبا إلى الله فقد سكر قلوبكما allati qala lahu azza wa jalla fa in tatuba ila Allah fa qasagar qulubukuma in kun tuba kun bar irin wannan abin da kuke kuke yi a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haƙiƙa zakatan ku ta karkata a baya sai dai Allah ya yafe muku amma shi kansa lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaraka karkata ga wani abu wanda zai zamo nau'i na kwaruwa gare shi laifi ne babba wanda ko ka tuba ba lalle ya zamo ka gamu da yafewa yadda ake bukata ba
أتهج an sai da sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu idan haji فهجتماه ni ma na je haji ji Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas tare da shi فسببت عليه من الإداوة na zuba masa daga karamar salka فتوضأ yayi alwala وقلت يا أمير المؤمنين yace amirul mu'minin من المرأتان من أزواج النبي wani mata ne biyu daga matan annabi sallallahu alaihi wasallama اللتان قال wanda Allah tabaraka wataala ya faɗa a haƙƙin سبحان su الله فقد سكر قلوبكما in kun tuba zuwa ga Allah to ku sani haƙiƙa zakatan ku ta riga ta karkata ga aikata abinda wato zai zamo kamar matsawa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama وإن تظاهر عليه in ku kace ba za ku ci gaba da taimakawa juna akan lamarin manzon Allah to ku sani Allah shine majibincin sa mai taimaka masa wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir فقال لي وأجب لك يا ابن عباس sai sai na mare ce kai ina mamakin ka dan Abbas قال الزهري zuhuri yace وكره والله ما سأله عنه bai so tambayar da Abdullah ibn Abbas yayi masa ba ولم يكتمه amma kuma bai boye masa ba فقال yace يا عائشة ai حفصة ba wasu bane Aisha ce da Hafsatu قال yace ثم إن شاء يحدثني الحديث sannan ya ya ya fa- ya haɗu yana zantar da ni labarin ya haɗu yana zantar da ni labarin فقال yace كنا معشر قريش نغلب النساء mun kasance ko jama'a Qurayshawa muna rin jihar matanmu فلما قدمنا المدينة amma da muka zo Madina جنا قوما sai muka samu mutane da matan su ke rinjayar su فدفق نساؤنا sai matan mu suka haɗu suna koyo daga matan su فتغربت على امرأتي يوما wata ran ne fushi da matata فإذا هي تراجعني sai gashi tana amsa min in na faɗi magana a maimakon yadda da na saba a ce in na faɗi magana mace sai dai ta shiru sai gashi in na faɗa ita ba ta faɗa فقالت sai ta ce ما تنكر من ذلك me kake musu daga wannan فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن wallahi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi magana su ma su ce za su faɗa وتأجره إيداهن على ɗayan su ma ta ce الليل.
za ta kaurace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yini gaba ɗaya har dare فقلت في نفسي sai na faɗa a raina قد خاب من فعل ذلك kai aiko منهن.
wanda ta aikata wannan a cikin su ta tabe wasu ta yi hasara قال yace وكان منزلي بالأوالي a gidana a tudun Madina ne a unguwar Banu Umayya وكان لي جار من الأنصار ina da wani makoci daga mutanen Madina إنا نتناوب النزول إلى mun رسول الله صلى الله kasance muna mayayye عليه ne ya sauka وسلم.
wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yau ni na je مم.
shi kuma gobe sai ya je ni in zauna a gida مم. فينزل يوما ya sauka wata rana ya zo wajen manzon Allah ya zo mu da labarin wahayi da waninsa da abin da aka yi a gaban manzon Allah sai ya dawo sai ya faɗa min فينزل يوما ni kuma tashi gari sai in zo ذلك.
sai in zo masa da labarin wahayi da abin da yake waninsa قال da yace وكنا نحدث أن غسانا tun ilul haila da galbita ga zuwa na mun kasance muna hira tsakanin mu cewa alamu na nunawa cewa kabilar gassana masu mulki a sham suna shirya dawakai don su kawo mana hari Ƙala, yace ja'ani yawon sha'an, sai zo mu wata rana da lokacin isha fadar ba ya ringa bugun kofata da ƙarfi fafararsu ilaihi, sai na fito maza izuwa gare shi faƙala hadisa amurin azimu, yace ka yace da ni ka yau fa babban magana ta faru ƙultu a ja argar yace sami, "Ah, ga sani din da suka kawo mana hari ƙala a zan min zalika, yace a ai abin da ya faru ya fi girma daga a ce ga sani ta kawo mana hari tallaka Rasulullahi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki batansa Ƙala, nace ƙultu fi nafsi, a kala sai dana umar ya ce sai na faɗa a raina ai khabar hafsatu wa hasirat, kai hamsatu bai ta ta ta yi hasara har kuntu a zan haza ka'inan, dama ina zaton irin wannan sai ya faru ƙala, ya ce falamma sallaitu yayin da na wa, sallar asuba dattu alayya sai na siyari, ɗaura tufafi na gare ni man ɗalaktu, sannan na tafi ta da ƙaltu ala hafsata, sai har na shiga wajen ƴata hamsatu sai zahiyar tamki, sai na same ta tana kuka wa ƙultu, Ta- na ce da ita علق كنا رسول الله صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ku ne قالت لا Ta ce أدري ni ma dai ban sani ba وذا مؤتزل في ga هذا can ya ware a waccan ɗakin a waccan bayanan wato waje قال wanda yake tudu shi ne mashiraba gala ya ce انطلقت na tafi فأتيت na je na غلاما samu wani yaro baki وقلت na ce استأذن لي استأذن ka لأمرا nema wa umaru izini ka ce umar zai shigo yana son ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال ya ce فدخل ya shiga وخرج yanzu إلي ya fito gare ni قال قد يجي.
ذكرته na faɗi cewa ga umar ya zo amma manzon Allah bai ce kome ba قال يجي.
انطلقت إلى sai المسجد ya koma masallaci na tafi masallaci فإذا حول فإذا haular mimbar bin nafarun ya kuna sai ga wasu mutane suna kuka daura da mimbari فجلست na إليهم zauna gare su ثم غلبني ما أجد sai na abin da na sai din ya dinjaye ni فأتيت na الغلام zo wajen wannan yaron وقلت na ce استأذن ya لأمرا ce umar yana neman izinin shiga فدخل sai yaron ya shiga ثم خرج إلي sannan ya fito waje na فقال ya ce أذكرتك na faɗe ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah bai ce komai ba قال ya ce أنزلت علم na tafi masallaci kuma na zauna ثم غلبني sana abin da nake samu ya rinjaye ni فأتيت الغلام ya je da koma wajen wannan yaron فقلت ya ce أذل أمرا ka je ka nemi izini ga umar فدخل sai ya shiga ثم خرج إلي sai ya- isa nan ya fito gare ni وقال eh, ya ce أذكرتك له na faɗe ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ce komai ba قال ya ce sai na juya da baya ina mai tafiya وإذا sai ga الغلام yaron yana kira na قال ya ce ka أدخل shigo ka فقد shiga أذن لك amma izinin shiga فدخلت sai na shiga وإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حصير sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mai kishin gida akwai wata tabarba da yashi a ƙasarta قد رأيت أثره في جنبيه hakika na ga gurbin rairayi da ko tabarmar da a hakarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قلت يا رسول الله na ce ya rasulallahi طلقت نساءك ka saki matarka ne قال لا da yace a قلت الله ta أكبر ce Allahu akbar لقد رأيتنا يا رسول الله mm hakika na ga mu ya rasulullah mu jama'a qurayshawa mun kasance muna mun fi karfin matan mu فلما قبلنا المدينة amma da muka zo Madina وجدنا قوما sai muka samu mutane da matan suke rinjayar su فدفق نساؤنا sai matan musu haɗu يتألم suna koyo daga matansu فتغربت يوما على امرأتي ne fushi wata rana ga matata فإذا هي تراجعني sai gashi in faɗa ta faɗa فأنكرت ذلك na ce ke wace ce da zan faɗa ki faɗa فقالت ta ce ما تنكر ni aka yi wanda za ka ce kai an yi ba daidai ba na rantse da Allah ai mata manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam sukan faɗa yakan faɗa su ce sai sun faɗa فتهجره dan su suka kaurace masa yinin ta gaba ɗaya har dare قال nace فقلت لحفصة kala yace fa sai nace da Hafsatu أتراجعين رسول الله صلى الله عليه yanzu وسلم ke manzon Allah zai faɗi magana ki ce ke ba sai ki faɗa قال نعم tace kware وتأجره إهدار da yamma ma ta ka kaurace masa yinin ta har dare فقلت nace أرخابا من فعل ذلك من كنا وخسر wadda ta aikata wannan a cikin ku ta taɓe ta yi hasara أتامني إذا كنا أن يغرب الله عليها yanzu ɗayan ku ta amince cewa Allah ya fishi da ita saboda manzo ya yi fishi فإذا هي ya zama قرارة shi kenan ta halaka فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم da na faɗi wannan maganar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi قال yace فقلت لحفصة sai na koma na ce da Hafsatu لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه daga yau in وسلم manzon Allah ya faɗi magana kake sake cewa ufa wala tasali Kake tambaye shi ko me?
wasalini ma bada nake in ma bukata ce da ke ki ni ki zo ki tambaye ni la gurin naki in kana sahiba take aw sama minki wa ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kada zamuwar ya abokiyar zaman ki Aisha ta fi ki kyau ta fi soyuwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ganin haka yasa tana yanda take so ke ma ki ce sai kin yi qala yace wata ba sama ukhra da sai manzo Allah na faɗi wannan magana da sake burgishi fa qulti ya rasulullahi yace ya rasulullahi ata'anisun afta anisu in saki jiki in zauna ko ko in na zauna matsa ma zan yi na iya sakin jiki na in ci gaba da zama a wajenka ko kuwa in na zauna matsawa ce a gare ka qala na'am a maza Allah ce ka zauna mana qala yace farfatu ra'si da daga kaina kama ra'aytu fil bayti illa uhbatan salasatan ban ga wasu abu a daki sai wasu fatu guda uku qala yace qulti ya yace rasulullahi ya rasulullahi قل لا أن يوسع على أمتك ka roki Allah ya lota wa al'ummarka قل وسع على فارس والروم domin Allah ya roƙo ya lota wa mutanen Farisa da mutanen Rum وهم لا يعبدون alhali su ba bauta wa Allah suke ba فاستوى جالسا manzon Allah sai ya tashi zaune فقال yace أفي شك أنت يا ابن الخطاب ya dan addab kana cikin kokonto ne أولئك قوم أجل لهم tayyibatun fil hayatid dunya wa'annan mutane ne da aka gaggauta musu jin daɗinsu a rayuwar duniya dan ba su da komai a lahira sai azaba
قال و- yace وكان أقسم الله يدخل على نسائه شهرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa cewa ba zai shiga wajen matansa ba wata guda فأتبه الله بذلك Allah ya raraukance shi a cikin wannan وجعل له كفارة ya sanya masa ya kafara ta rantsuwa قال الزهري Mm, da wuri yace فأخبرني أروت عن عائشة قالت tace Aisha ta ce فلما مرت تسع وعشرون da inda kwana 29 suka huce daga sannan manzon Allah ya rantsuwa cewa wata guda ba zai shiga wajen ɗaya daga matarsa ba دخل علي النبي sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni Bada abi.
ya fara da ni Ala ya Aisha.
yace ke Aisha Ne za ki zan faɗa miki wata magana Ala ta ajali.
amma kake ce zaki gaggawa ɗaukar mataki a kai ki je ki shawara da mahaifanki tukuna Qalat tace thumma qara hadhihi sannan ya al-ayat.
karanta wannan aya Ya ayyuhan nabi.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
Qalat آه، عائشة تشي alima wallahi anna manzo Allah ya sani cewa wallahi mahaifana ba za su taɓa umarta ta ba da in rabu da shi.
fa qultu Nace haka ya za astamiru abaka.
ya Rasulullah akan maganar ka ne sai na shawara da mahaifana Inni uridullah.
aini ina nufin Allah da manzansa da gidan lahira.
Ala ma'amaru.
Muhammadu ya ce, Abarani ayyubu an anna Aisha ta qalan lahu.
amma abi bai bani labari cewa Aisha ta ce da shi, Ya Rasulullahi.
"Ah, ya Rasulallahi, kakka ce za ka faɗa wa sauran matanka cewa na ce na zaɓe ka, ka ƙyale su. Ya ma, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Lama ba'athani Allahu muballigan.
Allah ya aiko ni ne mai isarwa, Lam yab'athni muta'annita mai aiko ni mai tsanantawa ba.
قال هذا حديث حسن Ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibi Buhari da Musulun sun ruwaito shi.
امم وقروا من غير وجهين An ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba ابن عباس daga Abraham Abbasin.
باب ومن سورة نون والقلم babin abin da ya zo daga tafsirin tsuran nun wal kalami حدثنا يا ابن موسى حدثنا ابو داود الديالسي وحدثنا عبد الواحد بن سليمان قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن ابي رباح فقلت له يا ابا محمد ان abdullahi ibn sulaimin yace na zo maka sai na gaba da adabu da abi rabahin nace da shi ya aba muhammad hakika su mutane inda na a wajen mu yaqulu na fil qadari suna magana a game da kaddara suna cewa mutum shi yake abu da zabin kansa adabu yace لقيت الوليد بن عمر na gaba da walidu da ubad ibn samit فقال walidu yace da ni mahaifina ba da ibn samit Allah ya kare da gare shi min hadisi قال yace naji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ان اول ما خلق الله القلم farkon abin da Allah ya halitta ya halice alƙalami فقال yace da shi اكتم ka rubuta farkon da Allah ya halitta alƙalami yace da shi ka rubuta shikenan ya rubuta duk abin da zai amfa har zuwa ranar alkiyama ashe ba wani abu da zai amfa sai Allah ya san shi ya kaddara shi kuma Gladys Isatou.
akwai kissa doguwa a wannan hadisin قال هذا حديث حسن صحيح غريب a tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibi وفي عن ابن عباس akwai hadisi da ya zo a wannan babin daga Abdullah ibn Abbas باب ومن سورة الحاقة babin abin da ya zo daga tafsirin suratul haqqa حدثنا عبد بن عميدة حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن عربي عن عبد الله بن أميرة عن الآنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب زعم أنه كان جالسا في البطحاء sayyidina Abbas amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da zaune a filin Makka في إصابة a cikin jama'a رسول الله صلى الله alhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin su إذ مر عليهم sai ga wani صحابة hadari ya zo ya huce ka duba zuwa wannan hadarin قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce هل تدرون ما اسمها kun san هذه؟
sunan wannan قالوا نعم kika ce kwarin wannan yashe ne hadari girgije قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah المزن.
sallallahu alaihi wasallam ya ce ana kiransa ma girgije قالوا kika ce والمزن kwarai kuwa قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya والأنان ce ana kiransa ma ananu قالوا والأنان kika ce kwarai ana kiransa ananu ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض kun san nisan da ke tsakanin sama da ƙasa فقالوا لا والله suka ce ما wallahi ba ندري.
sani ba قال nace فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة yace nisan da tsakanin su ko dai sa- a shekaru fiye shekaru 71 ko da biyu ko da uku والسماء التي فوقها كذلك daga sama ta farko kuma zuwa sama da take sama da ita shi ma tafiyar ta kai haka حتى أدهن سبع har سماوات manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa Kazalika.
su a sammai bakwai ثم قال sannan yace فوق السماء السابعة بحر بين akwai wani السماوات.
kogi a tsa- a sam- a saman sama ta bakwai a tsakanin saman wannan kogin da ƙasarsa kama bai na sama ya kai tafiyar da take tsakanin wannan saman da saman da take binta wa fawqa zalika samaniyatu aw alin akwai wasu remaye guda takwas baina azlafihinna wa rukubihinna mislu ma baina sama wannan remayen guda takwas abin da ke tsakanin kofatansu da gwiwa kafafunsu kamar nisan da ke tsakanin sama zuwa saman da take binta
thumma fawqa zuhurihinna al-arshu sannan al'arshi ne yake barbishin bayansu baina asfali wa a'lahu mislu tsakanin ƙasansa da samansa kamar abin da ke tsakanin sama zuwa sama.
Allah fawqa Rufin zalika Allah duk da duk kiyaye wannan yana saman wannan.
al abdu ibn ubay Abdul Muhammad da yace na ji abin wa'ini yana cewa ala yuridu abdurrahman ibn sadin an yakujja yanzu Abdulrahman ibn Sadin bai nufin ya zo hajji don mu samu mu ji wannan hadisin daga gare shi.
warwal walid ibn abi thawr an simakin nawa huwa rafa'ahu In kala Abu Isa har za hadisu hasanun gariba. Tirmidhi ya ce wani hadisi da yake kyawa garibi. Ah, wato laifin hadisin shine Abdullahi ibn Umayrata. Dan ba a san shi ba. آه، وروى وليد بن أبي ثور عن سماك النهب وهو رفعه وليد بن أبي ثور يروي وانا حديث دغ سماكو دغ النبي صلى الله عليه وسلم وروى شريك عن سماك بعد هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه أما شريك أتاس الرواية يروي وانا بغري نين وانا حديث wanda yace iya kassa a a wato sahabi bai ce daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman huwa Abdullahi bin Sa'ad al-Razi Ab- Abdulrahman da aka faɗa a isnadin nan shi wato Abdulrahman ibn Sa'adin shi ne Abla- dan Abdulrahman ibn Sa'adin Sa'adin din da ake faɗa ba mahaifinsa bane kakansa ne mutumin rayyu ne
حدثنا ابن موسى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وأن أباه أخبره عن أبيه قال رأيت رجلا ببخارى على na ga wani mutum a Buhara yana kan wata taguwa yana kan wata alfadara وعليه إمامة صلى الله yana عليه sanye da rawani baki ويقول yana cewa ثاني رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam shi ya tufatar da ni wannan. Wato ashe shi Sa'adu din nan tabi'i ne inda gashi ya ga sahabi.
باب أم سورة سأل سائل A babun abin da ya zo daga surar Sa'ala Sa'ilu.
حدثنا أبو كريمة حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمي عن أبي الحيثمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله A game da fassara fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala فالمهل kalmuhuli قال yace كعكر الزيت kamar gindin mai kwa- kwado.
fa iza qarrabu ila wajhihi idan ah, kafiri ya kusato da wannan abin shan ga fuskarsa daga dan farwatu wajhihi fi sai fatar fuskarsa ta fada a cikin abin shan ala abu isa At-Tirmidhi ya ce, wannan hadisi ne garibi kana arfu ne mutan shi ba sai ko daga ruwayar rishidin babu min suratul jinni Mm, babu abin da ya zo daga tafsirin suratul jinni حدثنا عبد بن عبيد حدثنا ابو الوليد حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Abdullahi Abbasin Allah ya ƙara da gare su ya ce, فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai karanta wa aljanu wani ƙur'ani ba, ولا رآهم bai gansu ba, ruwaya shi ko hangensa kenan fahimtarsa.
إن أرك رسول الله Abin da ya faru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tafi ne yana cikin tafiya cikin wasu daga jama'arsa daga sabansa عامدين إلى سوق suna أكاد masu dosar kasuwar Ukas.
فقهيل بين الشياطين وبين خبر السماء Hakika an tsare tsakanin shaidanu da kuma labarin sama, وأرسل عليهم الشهوب an sako taurari gare su.
فرجعت الشياطين إلى sai قومهم shaɗanu suka koma mutanensu فقالوا ما ta لكم ce me ya faru قالوا قيل بيننا وبين ta خبر ce ai السماء an tsare tsakaninmu ne da labarin sama وأرسل علينا الشهوب ana aiko mana tau ana sako mana taurari in mun je za mu sato jin sai taurari su zo su ringa kona mu قالوا ما حال بيننا وبين خبر sai السماء suka ce ba abin da ya jawo aka tsare tsakaninmu da labarin sama sai wani abu da ya faru فاضربوا مشارق abin da ake akwai ku ومغاربها.
kara da gabashiyar duniya da yammacinta فانظروا ما هذا الذي حال ku binciko ku ga السماء.
menene abin da ya hana ku ji labarin sama قال yace فانطلقوا يضربون مشارق suka الارض tafi suna ومغاربها kara da gabashiyar ƙasa da yammacinta يبتغون ما هذا الذي حال suna بينهم neman sanin me ya jawo aka tsare tsakaninsu da labarin sama فانصرف اولئك النفر sai wannan jama'ar
فانصرف mm, allazi da tawajjahu na wata hamata wanda suka suka doshi wajen tihama suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وهو بنخلة عاد alhali yana wajgu da ake kira na halata yana mai nufi zuwa kasuwar ukaza وهو يصلي بأصحابه alhali yana sallah da sahabbansa صلاة الفجر sallar asuba فلما سمعوا القرآن yayin da suka ji qur'ani سمعوا له sai suka saurara فقالوا suka هذا ce wannan wallahi shine abin da ya tsare tsakaninku da labarin saba قال yace هنالك رجعوا إلى annan قومهم kasar nan ne suka koma ga mutanensu قالوا يا suka ce قومنا ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba ya hadi la rushd fa amanna bi wa lam nushrika bi rabbina ahada ya ku jama'a hakika mun ji qur'ani mai ban mamaki yana shirarwa zuwa daidai wannan yasa muka gaggauta ba da gaskiya da ubangiji bayan da za a yi mu tare da wani da ubangijinmu فأنزل الله على نبيه صلى الله wannan ne عليه yasa Allah ya وسلم saukar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuruhi alayhi annahu sama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'ana ajaba te ne da mutta sabbanka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika an yi aike zuwa gare ni cewa wasu jama'a daga aljanu sun saurari qur'ani
فإنما أوحي إليه قول الجن an tsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne da abinda aljanun suka faɗa بهذا الإسناد عن ابن عباس قال in yace قول الجن لقومهم fadin aljanu ga mutanen لما قام عبد الله يدعوه كان wa inna hu lamma qama abdullahi ruhu kadu yakununa alaihi libada Wakac- lamarin da sha'anin wakacin da bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana bautawa Allah sai shaydanu suka zabo suka kusa su zabo jama'a jama'a a kansa قال yace لما رأوا يصلي ya da suka ga manzon Allah yana sallah tare da sahabbansa sahabbansa suna sallah da sallarsa فيسجدون in ya بسجوده sujada sai sujada قال yace عجبوا من sai aljannu suka قالوا ringa mamaki daga irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke masa biyayya shi لقومهم yasa suka ce da mutanen لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا Mm, wato ya ko- ya- wasu wannan ruwaya kenan kado ya kununa alai libada su a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
قال هذا حديث حسن صحيح Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا اسرائيل حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Abdullahi bin Abbas ya ce كان الجن da can aljanu sukan hau sama suna sata suna sata jin aike abinda Allah ya yi wa aike da shi فاذا سمعوا الكلمه in sun ji magana daya زادوا فيها sai su شيئا ƙara magana tara a ciki اما كلمه amma wannan kalmar da ita jinta suka yi to sai ta zama gaskiya فاما ما زادوه amma abin da suka فيقول ƙara to sai ya zamo ƙarya ba bai afku ba فلما بعث رسول الله صلى الله عليه yanda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama من أم قائدهم sai aka hana su inda suke zama don sata ji a sama ذكروا ذلك لإبليس suka faɗa wa babban su shine iblis abin da ya faru لم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك da can ba a, ba a jefo taurari don wanda suka je sata ji قال لهم إبليس iblis ya ce da su ما هذا إلا wannan bai faru ba sai ko don wani lamari da ya faru a duniya فبعث جنوده ya aiki rundunarsa وجدوا رسول الله suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye yana sallah tsakanin duwatsu biyu راه قال بمكة ina zaton ya ce a makka فلقوه suka game da shi suka koma wato wajen iblis suka ba shi labari فقال هذا ya ce جسد أرضي.
wannan shi ne ya faru a duniya قال هذا جسد حسن tun zai ce سليم.
wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce imam ahmad da nasa'i da sun ruwaito shi باب ومن سورة المدثر babin abin da ya zo na tafsirin suratul muddassir حدثنا عبد بن عمير أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال nabi abdullahi ya ce ميت رسول الله صلى الله عليه na ji وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari daga sanda wahayi ya yanke فقال في ya حديثه ce a ruwa- a wannan ba da labarin بينما أنا أمشي gaba ka ina cikin tafiya سمعت صوتا sai na ji wata murya daga sama فرفعت رأسي sai na daga kaina فإذا الملك الذي جاء sai ga mala'ikan da ya zo min a hira yana zaune a bisa wata kujera tsakanin sama da ƙasa فجسست منه sai na tsorata daga gare shi na فرجعت cika da tsoro sai na koma gida فقلت na زميلي ce da iyali na ku lullube ni ku lullube ni فتستروني fadassaro ne suka lullube ni فأنزل الله عز sai وجل ubangiji azza wa jalla ya saukar da ya ayyuhal muddassir qum fa anzir إلى قولي ورجل ya mai cewa a lullube shi a lullube shi tashi kai gargadi har izuwa faɗin sauran rizzafa jurkaki ya yi duk abin da yake gumaka
قبل أن تفرغ الصلاة wannan ya amfu ne tun kafin a faranta sallah قال أبو عيسى هذا yanzu zai حديث ce صحيح wani hadisi ne kyakkyawan gatacce imam muslim ya ruwaito shi رواه ابن أبي كثير عن- ya ibn abi kasirin ya ruwaito shi daga abi salama ibn abdurrahman ibn afin daga jami'a أبو سلمة abu salama ta sunansa na haƙiƙa abdullahi dan abdurrahman ibn auf akwai wasu daga malamai da suke lissafa shi a cikin fuqaha usawatu na madina حدثنا عبد بن عمير بسم الله حسن بن موسى عن ابن لحياة عن دراج عن أبي الهيثمي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace السعود جبل من نار sa'urhiquhu sa'uda da Allah ya faɗa sa'udu dinnan wani dutse ne na wuta يتساعد به الكافر da سبعين kafiri خريفاً، zai shekara saba'in yana hawa ثم يوفى به sai ya gama hawan kuma a sulme da shi ذلك في haka abin yake أبدا gare shi har abada in ya dawo ƙasa a ce sai ya sake hawa ya hau shekara saba'in a sake sulme da shi a ce ya sake hawa قال هذا حديث غريب a tun zai ce wani hadisi ne garibi ما نعرفه مرفوعا من حديث ابن mun san shi a لحياة matsayinsa marfu'i daga ruwaya ibnu lahi'a وقد روي شيء من هذا عن أدية عن أبي سعيد موقوف Mm, an ruwaito wani abu daga wannan daga adiyatu shi kuma daga abi sa'id al-hudri iyakar hadisin abu sa'id حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال ah jabir ibn abdullah yace قال ناس من اليهود wasu mutane daga hudawa sun ce da wasu mutane daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam هل يعلم نبيكم annabin ku ya san nawa ne kidayar ma- masu tsaron wutar jahannam قالوا لا ندري muka ce ah, sai sahabban suka ce ba mu sani ba sai mun je mun tambaye shi جاء رجل الى النبي صلى الله عليه sai وسلم wani ya taho da sauri ya zo ji annabi sallallahu alaihi يا wasallam محمد yace ya muhammadu كيف أصحاب yau fa an اليهود؟
kayar da sahabbanka قال Manzo Allah ya ce وبالله a me aka kayar da su قال اسالهم يهود sai mutumin ya ce ai yahudawa ne suka tambaye هل su يعلم نبيكم cewa annabin ku ya san kidayan mala'ikun da suke tsaron wutar jahannam قال فما manzo قالوا Allah ya ce me suka ce قال قالوا لا ندري حتى نسال نبينا da sai mai ba- mai zuwa ya tsogumta ya ce ai abin da suka faɗa sun ce ba su sani ba sai sun je sun tambaye annabin su قال sai manzo Allah ya ce أفغلب قوم Kuma wannan magana ta kai da mamaki.
Ah.
Yanzu mutanen da aka tambaya daga abin da ba su sani ba suka ce lana alamu ba mu sani ba ta nasu nabiya na sai mun tambaya annabi su za a ce an kada su. Ai wanda aka kada shi wanda aka tambaya ya faɗa abin da ba daidai ba amma wanda ya ce bai sani ba ai ba a kada shi ba.
لكنهم قد قد سألوا نبيهم Sai dai su Yahudawa ai sun noki annabinsu sun nema daga annabinsu فقالوا suke cewa da shi ka nuna mana Allah ƙuru-ƙuru.
alayhi bi ada ka je ka kira mun makiyan Allah ce ne su zo waje na ni sa'ilun an turbatul zan janna musu wata tambaya zan tambaye su ya turbaya aljanna take wa hiya darmaku wanda ita ake kira darmako falamma ja'u yayin da suka zo wajen manzon Allah ya abul qasim ayab suka ce ya balqasim kam adadu khazanat jahannama nawa ne kidayar masu tsaron mutar jahannam ala hakaza wa yace hakaza haka da haka fi maratin asharatu a tsaye bara ya bude yatsunsa goma ɗayan kuma ya ɗauke yatsa ɗaya ya zama tara sha tara ne
aluna am suka ce eh gaskiya ne haka ne sha tara ne alum nabi sallallahu alaihi wasallama Mm, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma turbatul jannati to ya turba aljanna me ya turba aljanna take ala yace sakatu ne atan suka yi shiru zamani kuma qalu sannan suka ce zatun ya abul qasim ai kamar gurasa kamar yadda ake gurasa wato tufar eh, kamar shigan fulawa haka take qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuzu min darmaki ai wa gurasa ana yin ta ne daga darmak din qala hadha hadisun garibun tun zai ce wani hadisi ne garibi ma na'rifu min hadha alwajhi mun san shi daga wannan fuskar hadis mujalid daga ruwayar mujalidu shi ko mujalidu da magana a kansa saboda ƙarshen rayuwarsa ya cuɗe ya ya jirkita حدثنا حسن بن صباح البزار وحدثنا زيد بن وهب اخبرنا سهيل بن عبد الله القدائي واخوه اخو حزم بن bin abi hazm al-qudai عن ابي ثابت مم.
عن ثابت عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في هذه الايه manzo Allah ya faɗa a wannan fassarar wannan ayar وهو huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira قال yace قال الله عز وجل azayyi azza wa jalla yace اهل ان اتقى ni na cancanci aji tsoro na من اتقاني فلن wanda duk ya ji tsoro na kiyaye ni bai sanya wani abun bautawa ba tare da ni to na cancanta in gafarta masa قال ابو عيسى هذا Tirmidhi yace حديث غريب wannan hadisi ne kyakkyawa garibi قال sahailu da zuwa sinadin hadisin nan wanda ya kuda idin nan ba kakkarfa bane a hadisi وقد تفرد بهذا shi kadai ne ya rawaito hadisin daga sabitu باب ومن سورة القيامة babin abin da ya zo daga tafsirin suratul qiyama حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Abdullahi bin Abbas in Allah ya kare da gare su yace كان رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an sauka masa da Qur'ani يحرك بلسان yana motsa harshen sa da Qur'ani يريد ان yana nufin ya يحفظه.
maza ya haddace فانزل الله manzo ubangi sada wata ala ya saukar da la ta'rik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana kake gaggawa motsa harshen ka da shi wai dan ah, ka motsa harshen ka da gaggawa da shi wai dan sai ka kiyaye mun ma al- al- alkawari mun lamince ma cewa zaka iya tara shi a kirjinka zaka iya karanta shi shi yasa ba sai ka wahal da kanka ba قال yace وكان يحرك بشفتيه ya kasance yana motsa lebansa da shi حرك سفيان شفتيه a Sufyanu ya motsa leɓensa zai ce bara in nuna nuna muku yadda wato Musa ibn Abi Aisha ya motsa ne ce shi ba bara in nuna muku yadda Sa'id ibn Jubair ya nuna motsa mana shi ma ya ce bara in nuna muku yadda Abdullah ibn Abbas ya mo- ya motsa harshe leɓen nasa shi kuma ya ce bara in nuna muku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake motsa shi yasa hadisin akwai wani nau'i na tasalsuli
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح a mutum zai ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان Mm.
قال سفيان الثوري سنسنا على موسى بن ابي عائشه خيرا Zanun Uyana ta Usman Sauri ya kasance yana kyautata yabo ga Musa ibn Abi Uyana Abi Aisha ta.
حدثنا عبد بن عبيد قال حدثني شبابة عن اسرائيل عن سوير قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce أدنى أهل الجنة منزلة wanda yake na koma baya a matsayi a 'yan aljanna فمن ينظر إلى جنانه shine wanda yake neman yake duban lambunansa da matayensa da masu masa hidima وسروره da gadajensa مسيرة ألف ya fiye سنة shekara dubu in ya duba duk su ne
وأكرمهم على الله عز وجل a mafi girman su mafi matsayi wajen Allah a cikin 'yan aljanna من ينظر إلى وجهه قدوة واشية shi ne wanda yake duban Allah safe da maraice da safe sai ya ga Allah da yamma ma sai ya ga Allah ثم قرأ رسول الله صلى sannan الله manzo عليه Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta uduhu yawma وسلم zinna ila rabbiha nazira
قال أبو عيسى هذا حديث غريب wa tirmidhi yace wannan hadisi ne garibi shi suwairu shine illar hadisin
rawahu ghayru wahidin ba dai bayan wata da daga Isra'il kamar wannan marfu'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu abdul Abdul Malik ibn Abjar ya rawaito daga Suhaib daga Abdullah ibn Umar qawluhu a matsayin hadisi mawqufi bai ce daga Annabi ba وروى الأشعي عن سفيان عن سوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه shi ma dai ya kara hadisi a bayan Umar ba mu san wani ba da ya ambata a cikinsa daga mujahidu in ba su yaro sauri ba حدثنا بذلك أبو كريمة حدثنا عبيد الله الأشعي عن سفيان وسوير يكون suwairu ana yi masa alkunya da aba jahame وأبو فاكهة abu fahitata sunansa sa'id ibn ilaqata باب ومسعود أبسا babu abin da ya zo daga tafsiri a suratu abas
حدثنا سيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدث- ما هذا ما أردنا على هشام بن عروة عن أبي عن عائشة Mm. Qalat Aisha ta ce, أنزل أبس وتولى An sauka da Sura Abasa wata walla, وفي ابن أم مكتوم Fibin Ummi Maktumin a cikin Ablan Ummi Maktumin Makahu.
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya zo wajen manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama فجعل يقول ya haɗe yana cewa, Ya Rasulallah, ka shirya da ni.
وعند رسول الله صلى الله عليه Alhali a sannan akwai wani mutum daga مسكينا.
manyan kafirai wajen manzon Allah a sannan.
فجعل رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya haɗe yana kau da kai daga shi Ibn Ummi Maktumin yana fuskantar wannan ka- babban mutum na kafiri.
ويقول Yana cewa da shi, أنا بما أقول بأسا yanzu abin da nake faɗa akwai wani laifi?
ويقول لا Shi kafirin nan na cewa a babu.
في هذا أنزل a wannan ne akan wannan ne aka saukar da abasa wata walla an ja a hul'ami على أبو إيسى Yau zai ce.
هذا قريب wani hadisi ne kyakkyawa gare me
وروى بعضهم هذا الحديث عن sashen marwaita sun rawaito wani hadisi daga shamin urata daga mahaifinsa قال أنزل أبس ya ce an saukar da abasa wata walla a cikin ablamin ummi maktumin لم يذكر في عن ya ambata a tasar ruwa daga aisha ba حدثنا عبد بن عبيد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا ثابت بن يزيد عن الهلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تشعرون وفاة وراة غرلا za a tashe ku kuna marasa takalma tsirara masu loba فقالت امرأة sai wata wacce ta ce أو يبصر أو يرى بعضنا عورة بعض ashe kenan sashen mu zai ga ko zai dubi al'aurar sashe قال Sai ya ce, "Haba, wance." ai a wannan rana kowa abin da yake gabansa ya sha kansa قال أبو إيسى tirmidhi ya ce wani hadisi da kyakkyawa sahihi أروي من غير وجه an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba daga abdullahi bin abbas أو سعيد بن جبير أيضا da ku- ha- sai ibn zubair ma ya ruwaito shi في أن عائشة akwai hadisi da yazo a wannan babin daga aisha Allah ya ƙara da gare ta hadisi ne buhari da muslim da sun ruwaito
باب ومن سورة إذا الشمس كورت babin abin da yazo daga tafsirin surat sura iza shamsu kuwirat حدثنا عباس بن عبد العزيز بن العنبري وحدثنا عبد الرزاق اخبرنا عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن وهو بن يزيد الصنعاني قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله na ji abdullahi bin umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من سره ان ينظر الى يوم القيامه wanda ya duba ranar alkiyama yake faranta masa rai a ce كانه راى عين kamar a- ya ga alkiyama ido da ido haka din zai faranta masa rai فليقرا to ya karanta izar shamsu kuwurat da izar sama'un fadarat da izar sama'un shaqqat هذا حديث حسن wannan hadisi da yake kyawa garibin رواه هشام بن يوسف وغير هذا الحديث في هذا الإسناد.
Hisham Yusuf ya ro- da shi da wannan sun rawaito wannan hadisin da wannan isnadin وقال yace a tasar ruwaya ان ينظر الى يوم القيامه ta annahu rayu ainihin wanda ya dubi ranar alkiyama kamar kuru-kuru zai faranta masa rai فليقرا to karanta izar shamsu kuwurat ولم يذكر اذا استوى ya faɗe da sama'un faɗarar ko da sama'un shakar ba.
باب ومن سورة الويل للمتففين Babu abin da ya zo daga tafsirin suratu wailulil mutaffifin.
حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ya kama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce إن العبد إذا أخذ خطيئة bawa idan ya kuskure kuskure نكت في قلبه نكتة سوداء sai a ɗiga ɗigo baki a zuciyarsa فإذا هو نزاع shikenan kuma a wannan wajen ba wajen ba zai karɓi haske ba ba zai bada haske ba idan amma Allah ya sa ya tuba
Wasta wasta gafara gafara ya wa bar taba.
saban Allah ya sayi gafara Allah ya tuba to sai a goge wajen sai wajen ya koma gogagge wa in adazi da fiha idan kuma ya koma sai a ƙara hatta ya alwa qalbahu har ya zamo a ƙarshe an wayi gari zuciyarsa duk ta zamo baƙaƙirin wa huwa ranu shine rano wanda Allah tabaraka wata'ala ya ambata kallabar da yake kalla barrana ala qulubihim ma kanu yasibu ba haka bane abinda suke aikatawa ne ya rufe zukatansu shi yasa zukatan nasu su zama matsayin ba sa ba da haske ba sa karɓa haske
ala hadha lisan san sayyun a yace wannan hadisi ne a kyakkyawa ingatacce dasna ibn dursa al-basri wa dasna amad ibn zaid an ayuba an nafi an ibn umar qala hammad huwa indana marfu'un yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Ya- fassara yau mai ƙumin nasu lirabbil alamin qala yaqumu Yace za su tashi a cikin gumi. gumin ya rufe su har zuwa rabin kunnuwansu
ala lisan san sayyun Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingatacce fi an abi hurairata an haddasa to akwai hadisin da yazo a ciki kamar an ketare wani ko ko shi ne حدثنا هناد حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن يافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين يشي يوم يقوم الناس لرب العالمين ala yace yaqumu yansa yana tsayawa a cikin gomansa har zuwa rabin kunnuwansa ala hadha lisan san ya sayyun yace wannan tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi Ah, akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Abi Hurairah babu wa misrati idza sam- idza sama'un shaqqa babin abin da ya zo daga tafsirin iza sama'un shaqqat حدثنا عبد بن عمير حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن عن ابن ابي مليكه عن عائشه قالت sayyida Aisha Allah ƙara yadda a gare ta tace ميت النبي صلى الله عليه وسلم naji annabi يقول، sallallahu alaihi wasallam yana cewa من نوئش الحساب حلك wanda aka tsaya bas- binciken sa a wajen hisabi ai an gama da shi ya halaka قلت يا رسول sai الله na ce ji Aisha na ce ya Rasulullah ai ga ubangiji ya ce فاما من اوتي كتابه بيمينه fa ma manutiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma wanda aka ba shi takardar aikin sa a hannunsa na dama to wannan da sannan za a yi masa hisabi hisabi sassauka gashi an ce za a yi masa hisabi amma ya rasulullah ka ce wannan duk aka yi matsayi wa hisabi ai ya halaka الا manzo Allah ya ce ذلك الارض wannan abin da ake nufi da ayan nan ta Qur'ani ai zarar bijirarwa ba tsayawa bincike ba amma wanda duk aka ce za a yi masa bincike ai ba zai kai ba
الا ابو عيسى هذا حديث in ba zai ci عن wani hadisi da yake kyawun ga ta ce buhari da musulun sun ruwaito shi haka abu dawud ناصر بن نصر عفنا عبد الله بن مبارك عن عثمان بن الاسود بهذا الاسناد ناوه Eh, kamar yadda ya عن gabata عمر بن عبان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن من ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ناوه kamar da hadisin da ya gabata حدثنا محمد بن عبيد حمد حمزاني وحدثنا علي بن ابي بكر عن همام عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال in Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من هو سبع ai duk الزبا wanda aka ce za a yi masa hisabi to sai ya gaba da azaba in dai za a yi mutum bincike cikakke to ai sai ya shiga قال هذا حديث غريب sai mu zai ci wani hadisi ne garibi لا نعرف من حديث ba mu san shi daga ruwa ka tada daga Anas ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko ta wannan ruwaya باب ومن سوره البروج ya wannan babi ne game da abin da ya zo na tafsiri a suratul buruj حدثنا عبد بن عبيدة حدثنا روح بن عبادة وعبيد بن بن عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله Abu Hurairah ce صلى manzo Allah الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce اليوم maw'ud da Allah ce wal yawmil maw'ud ranar alkiyama يوم مشهود wal yawmil shurku ranar arfa وشاهد يوم الجمعة shahidu kuwa ranar juma'a ما طلعت الشمس ولا غرب على يوم أفضل منه a rana ba ta taba fitowa ba ba ta taba haduwa ba bisa ranar da yake ta fi ranar juma'a في ساعة لا يوافق عبد المؤمن يدعو الله بخير A akwai sa a cikin ranar Juma'a wadda bayan da za a yi bawa mummuni ya dace da yake yana roƙawa Allah yana roƙa alheri wajen Allah sai ko Allah ya amsa masa ولا يستعيذ من شيء haka nan bayan da za a yi bawa mummuni ya dace da ita yana neman Allah ya kare shi daga wani abu sai Allah ya kare shi daga wannan abu حدثنا علي بن مجرى حدثنا قران بن تمام الأسدي عن موسى بن عبيدة بهذا da الإسناد wannan نحوه.
isnadin kamar wannan
موسى بن عبيدة Musa ibn Ubaydah al-Rabazi حدثنا أبا عبد ana yi masa alkunya da Aba Abdul الله Aziz تكلم فيه يحيى بن ya ibn Sa'id al-Qaddani ya magana akan sa da shi da wannan sa ta dangane da kiyayewarsa sarwa shubutu wa sauri wa gairuwa da min al'aimata amma an samu wasu manyan malamai da suka yi ruwa daga gare su kamar daga gare shi kamar shubatu da sauri da ba ɗaya ba daga shagabani ala abu isa za ji sasanun garibin Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi la na arifu illa min hadis musa ba mu san shi ba sai ko daga hadisi Musa ibn Ubaida da aka faɗa yanzu musa bin ubayda ta yuda abu fil hadis Musa ibn Ubaida ta ana ganin raunansa a hadisi abu ya haibu ya ibn Sa'idin da wannan sa sun ce yana da rauni
na mahmud bin gailana wa abdu bin umaydin al-ma'ana wahid قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الاثر manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in ya sallar la'asar حمسا yakan motsa lebansa والحمس في قول بعضهم ta ruku shafatai yana motsa lebansa أنه يتكلم kamar wata magana yake faɗa فقيل له Aka ce da shi, إذا صليت العصر Hakika kai ya Rasulullah in kai sallar la'asar mun ga sai ka ringa motsa lebanka قال yace إن نبيا من الأنبياء wa hakika wani annabi daga annabawa كان أعجب بأمتي ya kasance an ƙayatar da shi da al'ummarsa فقال من يقوم لهؤلاء yace da kai waye isa ya taru wa'annan فأوحى الله إليه أن sai يخيرهم ubangiji ya yi aike ga annabin to ka ba su tunda ka ce waye isa ya tare su ka ba su zaɓi ko dai in sauka musu da azaba
أو أن أسلط عليهم ko عدوهم kuma sallata maƙiyinsu a kansu واختاروا yake النقمة ba suka zaɓi azabar Allah fiye da ta maƙi سلط عليهم الموت sai ubangiji ya sallada musu mutuwa مات منهم في يوم سبعون ألفا shikenan a rana ɗaya aka waye gari mutum dubu saba'in sun mutu قال yace وكان إذا حدث بهذا الحديث manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya faɗi wannan magana labarin نعم حدث بهذا sai ya faɗi wannan kuma labarin قال yace كان ملك من الملوك an yi wani sarki daga sarakai وكان لذلك الملك كاهن shi wannan sarkin yana da wani boka يكهن له yake masa bokanci فقال الكاهن sai bokan yace انظروا لي غلاما ina so ku فهما samo min yaro mai fahimta أو قال ko mai فإنا hankali Lakinan.
wanda in Allah kada masa zai gane أو علمه علمي haza هذا in ya so in koya masa ilimin bokancin nan فإني أخاف أن أموت domin ya ce shi yana jin tsoron kai ya mutu فينقطع منكم هذا ya العلم zama ilimin bokancin nan ya yanke musu ولا يكون فيكم من a يعلمه rasa wanda ya san bokancin a cikinsu قال ya ce نظروا له على ta ما binciko masa وصف yaro wanda ya dace da yadda ya sifanta فأمروه أن aka يحضر ذلك umarci yaro ya ringa الكاهن zuwa wajen boka أن يختلف ya ringa إليه kaiwa da komowa zuwa gare shi فجعل يختلف yaro yana إليه kaiwa da komowa zuwa bokan nan وكان على طريق الغلام راهب akwai wani mai ibada a wata hasubaya a hanyar da yaron yake bi in za shi wajen boka قال مأمر a ma'amaru ya ce حسب أن أصحاب الصوامع ina zaton masu ibada a An yi wa masu hasubayoyi musulmi a na.
wannan ranar musulmi ne قال ya ce وجعل الغلام يسأل ذلك الراهب sai wannan yaron ya haɗu yana tambayar wannan mai ibadar كلما مر به sanda ya zo zai huce لم يزل به حتى bai أخبره gushe ba yana tambayar sa har ya bashi labari قال yace إنما أعبد الله ni zaman da nake anan bautawa Allah nake قال yace وجعل الغلام يمكث عند sai الراهب yaron nan ya zamo yana zaunawa wajen mai ibadar ويبدو عن yana الكاهن jinkirin zuwa wajen bokan فأرسل الكاهن إلى أهل sai bokan ya الغلام aika zuwa eh, iyalin yaron gidan su yaron إنه لا يكاد يحضره.
yaron nan fa da kyar yake zuwa wajena فأمر الغلام الراهب بذلك sai yaron ya baiwa mai ibada labari da abin da boka ya aika a faɗa a gidansu قال له الراهب sai mai ibadar ya ce da shi إذا لك إذا Iza qala kal kayyum aina kunta idan boka yace da kai me yasa ka dade baka zo ba فقل عند أهلي dake a gida ne aka tsare ni a gida ne aka bada aiki وإذا قال لك أهلك idan kuma ka dawo ka tsaya Ai, waje na kunta.
ka dade kan ka koma gida da ka koma gida ake tambaye ka ina ka dade ina ka أعذرهم tsaya أنك كنت عند to ka الكاهن ce musu kana wajen bokan ne bokan ne ya tsare ka قال yace وإنما الغلام على ذلك yaron nan yana bisa wannan tsarin إذ مر بجماعة sai ya wuce wasu jama'an mutane suna da yawa yawa ga wata katuwar dabba ta tsare su an ta rufe hanya sai wasu suka ce inna tilka dabba wannan dabban zaki ne qala yace hadha al-gulam hajaran sai yaron ya dau dutse qala yace lama in kana ma yaqulu rahib haqqan ya ubangiji in dai abin da mai ibada nan yake faɗa gaskiya ne as'aluka an ina roƙonka ka kashe dabban nan kala yace sun marama sannan yaron ya jefe wannan dabbar shikenan ko wannan dutsen da ya jefa sai ya kashe dabbar فقال الناس من قتلها mutane suka ce wa ya kashe wannan dabbar قالوا الغلام suka ce wannan yaron ففزع الناس mutane suka firgita وقالوا لقد علم هذا الغلام suka ce علما.
kai lalle yaron nan ya sami ilimi ilimin da ba wanda ya san irinsa قال yace فسمع به أعمى sai wani makaho ya samu labarin yaron قال له yace da shi, إن أنت رددت بصري in ka dawo min da gani na لك كذا zan baka وكذا kaza da kaza قال له لا أريد منك sai هذا yaron ya ce ni ba abin da nake bukata daga wajenka ولكن أرأيت sai dai abin da nake so ka faɗa min yanzu idan Allah ya sa ganin ka ya dawo gare ka تؤمن بالذي رده za ka عليك yi imani da ubangijin da ya dawo ma da ganin قال sai نعم makawan nan ya ce kwarai قال ya ce sai yaro ya roƙi Allah رد عليه sai ku Allah ya dawo makawan nan ganinsa فآمن ba فآمن sai الأعمى.
makawan nan ya ba da gaskiya da Allah ba فبلغ الملك أمرهم lamarin yaron nan da wannan mutane sai ya kai gaban sarki فبعث ya إليهم aika gare su فأوتي بهم aka kawo su قال ya ce لا أقتلن كل واحد منكم wallahi ولكن sai na لا kashe أقتلن kowa a cikin ku صاحبه.
kisan da ba zan kashe ɗayan ba kowa da irin nau'in kisan da zan masa فأمر بالراهب ya umarni da mai ibadar الرجل nan الذي كان da mutumin da أمامه yake makaho هو ظالم إن شاء aka الله ɗo- يجعل aka بينهما ɗora zarto akan tsakiyar kan ɗayan su aka rinda tsagawa har aka raba shi biyu wannan bangaren ya faɗi nan wannan bangaren ya faɗi nan وقتل الآخر ya kashe ɗayan بقتلة da wata أخرى.
kisan daban ثم أمر بالغلام sannan ya umarni da wannan yaron قال انطلقوا ya ce ku tafi da shi zuwa dutse kaza da kaza قال قوموا sai kun hau can saman ku jefo shi ƙasa وانطلقوا به إلى suka tafi da shi ذلك zuwa wannan dutsen فلما انتهوا yayin da إلى suka kai ذلك wannan wajen الثاني الذي أرادوا أن wajen da يوجدوا suke nufin za su jefo shi daga gare shi قالوا يتهافتون sai suka haɗu suna بذلك faɗowa daga wannan dutsen ويتردون suna gangarowa تعالى يؤمن إلا a ya zama ba بالله.
wanda ya saura a cikin su sai yaron قال يتي- ورجع sannan ya dawo wajen sarki الملك sai sarki ya umarni da shi أن ينطلقوا به إلى cewa su fita البحر shi zuwa kogi فيلقونه su فيه jefa shi a kogin فانطلق به aka tafi da إلى shi البحر.
zuwa kogin فغرق الله الذين Allah ya jirbe da معه baki وأنجاه.
ɗayan wanda suke tare da yaron amma shi Allah ya tsere da shi قال الغلام للملك Zar- yaron ya ce da sarki إنك لا ka تقتلني sani حتى kai dinnan ba za ka iya samun damar ka kashe ni ba sai dai ka tsire ni ka ɗaure ni وترميني ka harbe ni وتقول إذا kuma idan ka harbe ni ka ce bismillahi rabbi hazal gulami قال yace فأمر به sarki umarni da yaro fasuli ba aka tsire shi sannan ya harbe shi فقال yace bismillahi rabbi hazal gulami قال yace وضع الغلام da يده yaron ya ɗaura hannunsa bisa kakayensa ina yayin da aka harbe shi ثم مات sai ya mutu قال أناس sai mutane suka ce علم هذا الغلام kai lalle yaron nan ya san ilimi da ba wanda ya san shi إنا نؤمن برب هذا hakika mu ma mun ba da gaskiya da ubangijin yaron nan قال yace إلى الملك aka ce da sarkin أجزئت أن خلا- خالفك ثلاثة dan mutum uku sun bar addininka ya tayar ma da hankali haka din ya tayar ma da hankali فهذا العالم كلهم قد to yanzu خالفوك gashi mutane gaba daya sun bar addinin naka قال yace فخد خدودا sai yasa aka haka ramin muka ثم ألقى فيها الحطب sannan والنار yasa aka sawo itace aka zuba aka kunna wuta ثم جمع الناس sannan ya tara mutane فقال yace فرج عن دينه wanda yake ya تركناه.
bar addinin nan da yake na bin ubangijin yaron nan to a kyale shi mu za mu ولم kyale shi يجي wannan ألقيناه في هذه ko da yake النار baki ya dawo za mu jefa shi a wannan wuta فجعل يلقيهم في تلك الأخدود ya dana jefa su a wannan rama قال yace يقول الله تبارك وتعالى shine ubangiji tabaraka wa ta'ala faɗa a ciki utul ashabul lulul Allah an ci mata karam shine ramin da suka sa wuta wadda take kamawa ganga ganga يا بلغ العزيز wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid قال yace فأما الغلام shi yaron فإنه دفن an binne shi فيذكر أنه an ce shi din nan an fito da shi zamanin sayyidina Umar alhali Hassan nan ya tsantsana kan kakayen nasa irin yadda ya ajiye ta sanda aka kashe shi قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce هذا حديث wannan hadisi da kyakkyawa gare mu Imam Ah- Muslim eh, da Nasa'i da Sirwayto haka Imam Ahmad باب من سورة الغاشية babun abin da ya zo daga tafsirin suratul gashiya حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce امرت ان اقاتل an umarce da الناس in yaƙi mutane حتى يقولوا لا اله har sai الا sun ce الله la ilaha illallah فاذا idan sun ce قالوها la ilaha illallah مني دماءهم sun kare jinnansu daga gare ni da لا dukiyoyinsu بحقها sai fa da haƙinta حساب على الله Allah shi zai musu hisabi ثم قرأ sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ما انت مذكر fazakir inma anta muzakkir lasta alaihim bi musaidir قال ابو عيسى Tirmidhi yace هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi da kyakkyawa ingantacce باب ومن سوره الفجر Imam Muslim ya ruwaito haka nan Nasa'i da Hakim babu abin da yazo daga tafsirin suratul hijri a suratul fajr حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا أمام عن قتادة عن عمران بن إسام عن رجل من البصرة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفع والوتر da ya tambayi Imam Husaini Allah ya kare da gare shi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da shafu da wataru فقال yace الصلاة بعضها شفع وبعضها sallah ake وتر nufi wata daga ciki cika ce wata kuma mara قال أبو عيسى Tirmidhi هذا yace wannan hadisi ne قال garibi رسول ba mu san الله shi ba sai ko daga قتادة.
hadisi ruwaya katada فقرأ وقال ابن Halin مسعود Rukansu ya rawaita hadisin al-Huddani عن قتادة أيضا daga da kuma.
باب ومن سورة والشمس وضحاها Babin abin da ya zo game da tafsirin suratul Shams wa Ruhaha.
حدثنا هارون بن إسحاق همداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال Abdullah bin Zab'ata yace سمعت النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Annabi sallallahu alaihi wasallam قال wata rana yana ambatar taguwa takuwar Annabi Salih والذي da أقرها kuma wanda ya soke ta.
قال yace, إن باس عشقها Tunda wakacin da mafi tabewa a cikin Samudawa ya tashi.
إن باس لها رجل آرم Wani mutum wanda yake shaƙi- lalatacce mabannaci ya tashi gare ta.
عزيز Wanda yake ganin ya isa منيء في رائه wanda yake yana da cikakkiyar kariya a cikin jama'arsa مثل أبي زمعة kamar irin a yanda Abu Zam'ata yake ثم سمعت يذكر النساء sannan naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana ambatan mata فقال yace إلى ما يعمد أحدكم "Mm, me zai sa ɗayan ku ya nufi ya ringa wa bawa matarsa bulala irin yanda ake wa bawa bulala فلعله أن يضاجعها من آخر ta yi bai يومه kwanta da ita a ƙarshen yininsa قال ثم وعظهم في sannan kuma ya manzala ya musu غرفتي.
gargaɗi a game da dariyar da suke yi daga fitar rihi daga ɗayansu فقال yace إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل ne zai sa mutum ya dariya daga abin da shi kansa yana yi قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح kyawa ingantacce Buhari da Muslim da su ruwan shi.
باب ومن سورة والليل إذا يغشى Babu abin da ya zo daga tafsirin suratul Lail illa da suratul Lail.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن بعدين حدثنا زايد بن قدامة عن منصور بن المؤتمر عن سعد بن عبيدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال Sai na Ali ya ce, كنا في جنازة في البقيع "Ina wajen wata janaza a makabartar mutan Madina." فأتى النبي صلى الله عليه وسلم Sallam ya zo.
فجلس وجلسنا معه Ku zauna tare da shi.
ومعه أود ينكت به في الأرض Yana zane da shi a kan kasa.
ورفع رأسه إلى السماء Zuwa sama.
فقال Ya ce, ما من نفس منفوسة "Ba wata rai wadda take sa Allah a ba ta dama ta rayu إلا قد كتب مدخلها sai ko an rubuta mata ina za ta kare ko aljanna ko wuta فقال القوم يا رسول الله sai mutanen da ke wani ya rasu da layi أفلا نتكل على كتابنا mu kare yin wani aiki mu dogara da yadda aka rubuta من كان من آل السعادة فإنه يعمل للسعادة wanda yake da gaba rubuta arziki zai aiki aikin arziki ومن كان من آل الشقاء فإنه يعمل a للشقاء wanda yake da gaba rubuta tabewa zai aiki ga tabewa قال ya ce بل اعملوا a ta ku dage wajen ayyuka ne فكل ميسر kuma da halitta zai zama an hore shi أما من كان من آل السعادة amma wanda yake da gaba rubuta arziki فإنه يسر لعمل السعادة aiki na ma'abuta arziki فأما من كان من أهل aiki الشقاء daga ma'abuta tabewa فإنه يصل لعمل الشقاء shi za a hore shi ka aiki na tabewa ثم قرأ sannan manza na karanta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فحسنه يسر amma بالأخرى ma'ana wata kawata karfin na rusuhu yusra amma wanda ya bayar dan Allah ya ji tsoron Allah ya gaskata da aljanna wannan da za mu hore shi ya ayyuka da za su yi shiga aljanna من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى wanda ya rowa da abin da Allah ya bayar ya nuna ba abubuwansa da haka wani abin Allah ya karyata da aljanna wanda za mu dora shi a kan aikin da zai kai shi waje mai tsanani wuta.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب من سورة والضحى حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن جندب البجلي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فلم يرقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنت إلا إسبع دميت وفي سبيل الله دميت ما لقيت قال وأبلى عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون أو يا محمد أنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقرأه شعبة والثوري وعن الأسود بن قيس باب من سورة ألم ألم نشرح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وابن ابي عدي عن سعيد بن ابي اروبه عن قتاده عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعه رجل من قومه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة أوتيت بترس من ذهب فيها ماء زمزم فشرى صدري إلى كذا وكذا قال قتادة قلت لأنس ما يعني قال إلى أسفل بدنه فاسفل قلبي فوصل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم وشي إيمانا وحكمة لا دي قصة طويلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقرأه هشام الدستوائي وهمام عن قتادة وفي عن أبي ذر باب من سورة التين حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه قال سمعت رجلا بدويا اعرابيا يقول سمعت ابا هريره يرويه يقول من قرا والتين والزيتون فقرأ عليه الله بأحكم الحاكمين فيقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين قال أبو عيسى هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى باب ومن سورة إقراء باب ومن سورة إقراء بسم ربك حدثنا عبد بن ميدين أخبرنا عبد الرزاق أما أمر عن عبد الكريم الجزري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما sannan da uzabaniya ƙala ƙala abu jahalin da yan ra'ayatu fata salli la'anda annabi sallallahu alaihi wasallama law fa'ala la'amara malaikatu iyana kuma yayi haka da akili malaiku za su yauce shi ala abu isa azari sun hasanun sahihun garewa حدثنا أبو السيد الأشد حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهاك عن هذا ألم أنهاك عن هذا ألم أنهاك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama فصبره ya tsawatar da shi قال أبو جهل yace إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني yace, ka sani cewa a Makka gaba daya ba wani mai mutane da ya fi ni yawan mutane فأنزل الله yau ban yi da فليدعو ناديه to bai kira mutanen nasa ba وندعو الزبانية za mu kira masa malakun azab قال ابن عباس Abdullah Abbas yace ووالله لو دعا Allah ناديه ya kira mutanen لأخذته زبانية في الله azaba na Allah sun kama shi قال هذا حديث حسن قريب صحيح Wannan hadisi ne kyakkyawa gari bai ingantacce ba.
وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه Daga Abi Huraira Allah ya kare da gare shi.
باب أم سورة القدر